الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل محبة الخير في قلوب المؤمنين من كمال الإيمان وحذر عن الحسد والظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله النبي العدنان الداعي إلى كلمة التقوى والناهي عن التحاسد والتباغض اللهم يا رب صل وسلم وأنعم عليه وعلى أهل بيته المطهرين وأصحابه الأكرمين وكل من تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران أما بعد إخوة الإسلام ما من إنسان إلا أعطي من الخير شيئا وسلب منه شيء من النعم فكان تحت أنظار من يعيش معهم فناظر بعين الغبطة وناظر بعين الحسد والحسد عباد الله هو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية فإذا أنعم الله على أخيك المسلم بنعمة فلك منها حالان إما أن تحب بقاءها ولا تكره وجودها لكن تشتهي مثلها فهذه هي القبطة ولا بأس بها لا سيما إذا كانت منافسة في الخيرات ومسابقة في الصالحات قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وأما وأما أن تكره نعمة وأما أن تكرهه لتلك النعمة وتمنى زوالها عنه فهذا هو عين الحسد المذموم والله تعالى قد يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله معاشر الأحبة إن الحسد من الأمراض الخطيرة والأخلاق الرذيلة التي ابتلي بها بعض الناس وهي صفة إبليس اللعين هو أول ذنب عصي به الله تعالى في الأرض فهو الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه ظلما وحسدا لما وهبه الله تعالى من النعمة وتقبل القربان وقد قص الله علينا خبرهما في القرآن الكريم في سورة المائدة تحذيرا لنا من الحسد وبيانا لعواقبه الوخيمة إخوة الكرام إن من, الك... إن من الكبائر الباطنة كبيرة الحسد ولذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فقال إياكم والحسد فإن الحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والحديث رواه أحمد وقال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين والحديث أخرجه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أيها المسلمون وللحسد دواء عدة منها بعض المحسود ممن يح... بغض المحسود ممن يحسده بسبب ظهور فضائله وشكر الناس لمناقبه لأن النفوس جبلت على حب الرفعة والشرف فلا تحب أن يعلوها أحد فلا يكاد ينجو أحد إلا من رحم ربك فترى عالما يحسد غيره من العلماء لأن الله تعالى أعطاه من القبول بين الناس ما لم يعطه هو فكان ذلك سببا لحسده ويعظم الحسد في الإثم حين يكون بين الأقارب والأصدقاء فإن العداوة إذا وجدت بين الأقارب كانت صعبة الانحلال فكيف إذا كانت عداوة حسد يقول الشاعر كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من, من عاداك عن حسدي ثانيا الكبر والعجب كأن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد فيكره تقدمه فيه وكان حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وكما وقع ذلك بين آدم وإبليس حيث امتنع عن السجود له استكبارا وحسدا لآدم عليه السلام على هذه المنزلة العظيمة التي وهبه الله إياها ثالثا السخط على قضاء الله تعالى فالحاسد من أشر العباد لأنه يعترض على الله جل وعلا في حكمه وتقديره فلسان حال الحاسد يقول كيف تنعم يا رب على فلان بجاه أو مال أو علم ولم تنعم علي ولله در الإمام الشافعي حيث يقول أيا حاسدا لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد اعلموا بارك الله فيكم أن لدفع شر الحاسدين أسباب ومن أهمها ما يلي الأول التعوذ بالله والتحصن بالأذكار الصباحية والمسائية والنومية فقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعوذ به من شر من شر هذه الآفة القاتلة ومن شر حامليه فقال عز ذكره قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد السبب الثاني الرجوع إلى الله تعالى والتوكل عليه والإيمان بأن حسد الحاسد لا يضر إلا بإذن الله فمن توكل على الله فهو حسبه ومن كان الله حسبه كفاه ووقاه ما لا يطيق من أذى الخلق وبغيهم السبب الثالث فراغ القلب من الاستغلال بالحاسد فلا تلتفت إليه ولا تخافه ولا تملأ, قل ولا تملأ قلبك بالفكر فيه السبب الرابع إخفاء بعض النعم التي أنعم الله به عليك أمام من ترى منه الحسد فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح الج... استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان لها فإن كل ذي نعمة محسود والحديث أخرجه البياقي في شعب الإيمان السبب الخامس وهو من أصعب الأسباب على النفس ولا يوفق إليه إلا من عظم حظه عند الله تعالى وهو الإحسان إلى الحاسد والمؤذي فكلما ازداد أذى وشرا وحسدا ازددت إليه إحسانا وشفقة ونصيحة قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللهم اجعلنا منهم اللهم كنا شر الحاسدين اللهم كنا شر كل ذي شر ما علمنا منه وما لم نعلم ودبا تفرقوا tana farawa da godiya ga Allah subhanahu ta'ala da yabo da yabawa a gare shi da kyakkyawan kirari tare da salati da sallama ga fayyin halitta tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama tana cewa bayan haka ya ku yan wana musulmai ku sani cewa babu wani ɗan adam a wannan rayuwa face an bashi wani abu na alkhairi a lokacin da ya rasa wasu abubuwa na ni'ima babu wadda Allah yake hada masa komai da komai a gefe guda kuma babu wadda zai ce wai shi Allah bai masa komai ba ko halittanka da aka hauka duniya aka barka da numfashi an maka don haka wato duk wanda yake rayuwa a duniya ba zai rayu shi kadai ba dole ne rayu ne da sauran jama'a da sauran mutanen da suke kewaye da shi don haka a cikin mutanen nan akwai wadda akan ni'iman da Allah ya yi maka duk yadda kake raina abun ko kake ganin bai kai ya kawo ba akwai wanda yake maka kallon yana sha'awanka shi buri yake ya kai matakin da ka kai din nan akwai kuma wadda shi yana maka kallon hasada ne ma'ana yana so ya zama wannan abun da yake tare da kai na ni'ima din an waye gari babu shi ya lalace hasada ya ku bayan Allah shine mutum yayi burin gushewa wata ni'ima daga mai ita ya zama ya rasa ta koda kuwa shi ba zai same ta ba sawa'un wannan ni'iman ta addini ce ko ta rayuwar duniya don haka ka auna kanka ka duba cewa idan Allah ya ni'ima ma wani dan uwanka ko abokinka ko makwabcinka ko wane ne to lallai da ka tsanci kanka ne ɗayan biyu ko dai ya kasance wato kana son wannan ni'iman ta cigaba da kasancewa tare da wannan mutum baka jin kyaman baka jin haushin a ce yana da wannan ni'iman sai dai a gefe guda kai ma kana sha'awan ina ma da Allah zai maka irin nasa din ko fiye da nasa to wannan ana ce masa kishi da kuma san alheri kuma babu laifi game da haka idan ka ji haka a ranka musamman idan ya zama gogayya ne da kuma wato fafutuka akan abin da ya shafi al'amarin alkhairori da kuma abin da ya shafi lamarin lahira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu hasada ma'ana babu jin kishi na kaima da mana Allah ya maka irin yadda ya mawa ne sai cikin abubuwa guda biyu yace na farko mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yake rerawa yake karantawa ba dare ba rana to ba laifi dan kai sha'awan ina kai ma Allah maka irin wannan baiwa sai kuma na biyu shine mutumin da Allah ya bashi arziki da dukiya yake bayarwa yake sadaka yake kyauta ba dare ba rana babu laifi kai ma kai fata da burin Allah ya maka irin arzikinsa dan kai irin nasa ko fiye da nasa wannan ba a ce masa hasada sai dai kishi da kuma burin alheri amma idan ya zama ka tsinci kanka a layin wadda idan wani ya samu ni'ima zai kasance kana jin haushin wannan ni'iman kana ganin ai bai kai a ce shi ya samu wannan ni'iman ba har ma kana burin ina ma da wannan ni'iman ta lalace ta rushe ya zama babu ita tare da shi to wannan shine hakikanin hasada abin ki wanda Allah bai yadda da shi ba ya ku taron masoya lallai ku sani cewa hasada tana daga cikin wato cututtuka masu mugun hadari tana daga cikin halayen munana masu kazanta da datti wadda Allah ya jarrabi wasu daga cikin mutane da ita kuma siffa ce ta iblis Allah ya la'ance shi kuma wato ta ce farkon zunubin da aka fara saba wa Allah da ita a ban kasa a wannan duniya domin ɗaya daga cikin annabi Adam da ake cewa Habila da ake cewa ƙabila shi ya kashe ɗan uwansa habila akan cewa Allah ya masa baiwa ta fuskan bashi wata ni'ima da kuma karɓan wato ƙurbani da ya gabatar shi kuma ba karɓi nasa ba wannan ya jawo ya kashe shi saboda tsaban zalunci da kuma hasadan da yake yi masa gashi kuma ƴan uwa ne wa da ƙani ne hakika Allah ya kisanta mana labarin su a cikin alƙur'ani mai girma cikin suratul ma'ida don ya zama jan kunne gare mu kar mu bi layin wadda ya hasada din ballantana ya zo mu yi nadama irin yadda shi ya yi nadama kuma nadama bata masa amfani ba sannan kuma aka nuna mana irin mummunan ƙarshe na shi abin da ya shafi hasada Allah ya raba mu da hasada ya ku yan wana masu karamci da yana daga cikin mafiya girman laifuffuka kaba'irai wato shine babban laifi na abin da ya shafi hasada da muke magana a kayinta shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta nusar da mu yayi ta jan kunnan mu a hadisai daban-daban a bisa ga misali a cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaita annabi ya ce na hore ku na hane ku ina jan kunnan ku game da abin da ya shafi hasada kar ku yi shi domin lalle hasada yana cin kyawawan ayyuka da ladadakin mutum irin yadda wuta take cinye karmami idan ta same shi babu yanzu za ta cinye shi gaba daya a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai cutan da ya shafi al'umma da suka gabace ku suka zo kafin ku kuma fa ta sadado cikin ku akwai ta ana samun ta a cikin ku yace waɗannan wannan cutan kuma ita ce hasada da kuma wato kiyayya ga juna annabi ya ce waɗannan cututtuka guda biyu da hasada da ƙiyayya da juna wato su ne alhalika ma'ana mai aski ya ce ba ina nufin wai tana aske gashin kai ba a tana aske addini mutum ya waye gari ba ma musulmi ba saboda tsaban hasada da ya cika zuciyansa kamar yadda wannan hadisi imamu turmidi ya rawaice shi a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sani cewa lallai imani da hasada ba fa su taba haduwa a cikin zuciyar mutum daya ko dai imani ya samu gindin zama shine a ran ko kuma ya zama hasada ya cika zuciyar babu imani cikin sa al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yace lalle annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ya ku bayin Allah kada fa ku yi hasada a junanku kada ku ki junanku ku yi kiyayya a junanku sannan kada ku ba mu junanku baya abinda ake so shine ku kasance bayin Allah ɗan uwan juna sadda wani abun alkhairi ya samu dan uwanka ka taya shi murna ka ji kaman kai ya sama ka yi murna fiye da ma a ce in kai ne abun ya same ka sadda wani abu bakin ciki ya same shi ka taya shi bakin ciki da jaje ka ji kaman kai ne abun ya shafe ka to an zama ƴan uwan juna kenan da a zauna lafiya ya ku ƴan uwana musulmai lallai ku sani cewa hasada yana da wasu abubuwan da suke gayyato shi na daga cikin waɗannan abubuwa shine mutum haka kawai a waye gari ya je yana jin haushin wane babu laifin tsaye babu laifin zaune haka kawai shi bai masa ba saboda ya gan shi da wata falala kuma mutane suna yabansa da wani baiwa da Allah ya yi masa sai zama kenan irin yadda zukata suke cike da so a ce su ne suka fi kowa su ne suke da daraja da ɗaukaka galibin mutane ba su cika so a ce wane ya fi su ba su mi so kullum dai su ne a sama don haka wannan cuta ɗin a rai take sai dai Allah yana iya warkar da wasu daga cikin bayansa Allah ka warkar da mu ya kasance su ba su da irin wannan tunanin ko da wani ya yi gaba da su to sun ɗauka cewa hukuntawan Allah ne haka Allah ya tsara don haka wannan hasada ɗin saboda munin halin wato ya shiga cikin dukkanin wato ɓangarori na rayuwar mutane hatta abin da ya shafi malamai da ka samu malami ne amma yana hasada ma dan uwansa malami wataƙila saboda Allah ta'ala ya bashi karbuwa shi wannan wanda ake masa hasadan Allah ya bashi karbuwa a wajen mutane mutane suna jin sa ana cika a wajen karatunsa kuma wato Allah ya bashi abin da ya shafi wato ɗaukaka sai ya zama wannan shine dalilin da yasa zai ke masa hasada tunda shi Allah bai masa irin wannan ba to ka kwantar da hankalinka mana roki Allah kai ma ya maka in kana so domin Allah din shine maji roƙon bayinsa sannan kuma mafi girman hasada shine wanda yake kasancewa tsakanin ƴan uwan juna ko abokai domin lalle idan aka samu hasada tsakanin ƴan uwa wadda suke da dangi da juna wato wannan yana da wahalan warwarewa idan akwai hasada kamar yadda wani mai wani mawaki mai hikima yake faɗa cewa dukkanin nau'in adawa ana iya sa ran watakila wata rana zai wanye a zama wato babu wannan adawan ya ce adawan da ba a sa ran wai za ta warware ta ƙare ta ce adawan da wadda yake adawan da kai yake maka saboda hasada matukan zai ga abin da yake hasada tare da kai kaga adawa babu ranar ƙarewarta abu na biyu da yake gayyato hasada shine mutum ya zama mai girman kai da jiji da kai kamar ya ga cewa wadda yake masa hasadan ya samu wata baiwa da falala to wannan sai ya zama dalilin da zai sa ya duka jin kyamansa yana ganin cewa ai bai kai Allah ya masa haka ba shi wannan kuma shine dalilin da yasa hatta kafiran makka suka yi hasada wa annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suke cewa kamar yadda Allah ya bamu labari suka ce wai ina ma da za a saukar da wannan qur'anin ga wani wadda yake babban mutum daga cikin wato waɗannan garuruwa guda biyu makka da ta'if amma a samu wani wadda yake maraya ba don kowa ba a ce wai shine annabi su ba shaida da wannan tsarin ba kuma wannan hasara ita ce ta faru tsakanin annabi adam da iblis la'anannan allah a lokacin da allah ya umarce shi da ya yi masa sujjada amma saboda taurin kai sai ya ƙi yi ɗin saboda me hasada da yake masa da kuma girman kai yana ganin ai bai kai ba wannan abin da ya faru kenan ya zama Allah ta'ala ya koro shi daga aljanna ya sauko da shi ƙasa kuma ya sa shi a matsayin jakada da zai riga kai mutane zuwa ga wuta Allah ya tsare mu da sharrinsa na uku daga cikin abubuwan da suke gayyato hasada shine mutum ya zama yana fushi da hukuncin Allah bai yadda da abin da Allah ya hukunta ya kaddara ba domin ko shakka babu duk wanda zai yi hasada lallai zaka samu yar kamar yana fito na fito ne da Allah subhanahu wataala cikin hukuncin Allah da kuma kaddarawansa domin a yanayinsa kamar yana cewa Allah ne ya ubangiji da ta yaya zaka ba ma wane matsayi ko ilimi ko dukiya ko dai wani abun da ake bayarwa na ni'ima alhali gani ni baka bani ba wannan shine duk wanda zai hasada alisanul hal abin da yake faɗa wa Allah kenan shi yasa al-Imam Shafi'i wato bayan Allah da kuma rahamansa ya kai gare shi zuwa cikin kabarinsa yake cewa ya kai mai yin hasada gare ni akan wata ni'ima da Allah ya yi mun shin wai ka san mawa kake munan taladabi ka sani fa wa Allah kake munan taladabi cikin hukuncin da yi ba ni ne wa kaina ba domin kai din nan gashi baka yarda da abin da Allah ya raba ya bayar ba kake ganin kaman Allah bai yi daidai ba ba ta biyu bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa tana cewa bayan haka ku sani ya ku bayan Allah Allah ya mana albarka gaba daya cewa wato hasada tunda ba a rasa ta tsakanin mutane dole fa mutum ya san yadda zai ya samu kubuta daga sharrin mahasada na cikin abubuwan da ya kamata kowannen mu ya rika bibiya yana wato kokarin tsara kansa daga sharrin ɗan hasada ko da ko kana ganin kai kai kanka baka kai komai ba a yi matsayin naka wani yana ganin ka tsole masa ido wani ya ka tare masa wani abu a hakan dai wani baya son ka don haka kar kokari ana neman tsarin Allah daga abin da ya shafi sharrin mahassada na jiga cikin hanyoyin abu na farko kullun ka rika kokarin neman tsayi daga wajen Allah da kuma karanta azkar da ake yin su na safiya da maraice da wadda in za a kwanta domin lalle hakika ma'aiki ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karbi umarni daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na cewa lallai rika roƙon Allah daga sharrin abin da ya shafi wannan mummunan cuta mai kisa ita ce hasada da kuma sharrin wadda suke ɗauke da ita wannan sifa ɗin hasada ɗin a inda ya saukar da sura guda biyu falaki da nasi wadda mafi girman din shine falaki din da Allah yake cewa ka ce ya kai ma'aiki ina neman tsarin ubangiji wadda yake shine ubangijin falaki ma'ana asubahi daga sharrin duk abin da Allah ya halitta sannan yana neman tsaye daga sharrin abin da ya shafi duhun dare idan ya duhunta ma'ana duhun yayi duhu ina neman tsarin Allah daga masu tofi a cikin kulle-kulle da suke na tsafi sannan a ƙarshe ka ce ina neman tsarin Allah daga sharrin mahasadi idan yayi hasadansa don haka babu wani abin da mutum zai nemi tsarin Allah daga sharrin mahasada irin wannan sura din sababi na biyu na samun tsari daga sharrin mahassada shine mutum ya koma zuwa ga Allah ya dogara ga Allah ya sa a ransa cewa ba mai yi sai Allah don haka duk wani sharrin mahassadi ba zai cutar da kai ba sai Allah ya nufa daman ya kaddara haka abin zai faru da kai duk wanda ya dogara ga Allah hakika Allah ya isar masa duk wanda Allah ya isar masa to Allah ya zai tare masa duk wani fada wadda ya sani da wadda bai sani ba abin da ya fi ƙarfinka wadda an shirya shi ba kama san za a shirya ba kuma an tabbatar cewa abin ya fi ƙarfinka ko da ka sani ba za ka iya tarewa ba sai Allah ya tare maka ba kama sani ba he dai wataƙila daga baya abin ya wuce a ji labarin yana fita don haka duk wanda ya dogara ga Allah wallahi Allah ya wadatar da shi Allah ba zai bari ya kunyata ba ko ya tozarta Allah ka tsare mu da tsarewarka abu na uku daga cikin hanyoyin samun kariya daga hasada shine mutum ya zama ya hutatar da zuciyansa kar ka rika damuwa da cewa 'yan hasada suna maka hasada ci gaba da abin da kake gaban ka gadi in dai ka tabbatar abin da kake din daidai ne kar ka cika zuciyanka da tsoro ko tunanin waɗanda suke 'yan hasadan ka domin babu abin da su iya canzawa daga abin da Allah ya hukunta kai dai ci gaba da neman tsarin Allah daga sharrin su sababi na hudu shine wato yana da kyau sadda ka fahimci wane yana maka hasada ko su wane suna maka hasada wato ya zama kana ɓoye musu nimomin da Allah ya maka ba komai za ka rika taɗa ma kowa ba wani wanda zaka masa taɗin yana jin haushi ba zai so abin da kake faɗa masa nan iman da Allah ya maka ba to dalilin wannan ya maka hasada sai ga sharrin abin ya taɓa ka ya same ka sayyidina ali Allah ya da shi yana cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce mana ku nemi taimakon Allah wajen wato cimma bukatunku ta hanyar ɓoye bukatun domin kowane wadda Allah ya masa ni'ima to sai ka samu ana masa hasada irin abin da wasu suke cewa ɓoye nema a bayyana samu ba komai za ka rika faɗa a lokacin da kake nema ba hatta in ka samu ɗin ba ma kowa ne za ka bayyana ba domin zai maka hasada sannan abu na biyar shine wato yana daga cikin mafiya girman sababi amma kuma yake da wahala wa zukata ba wadda zai iya wannan abun da zamu faɗa na ƙarshen sai wadda Allah ta'ala ya girmama ladansa ya bashi kaso mai girma ta bangaren abun da ya shafi yadda da labarin Allah da hukuncinsa wannan abun kuwa shine kyautata ma wanda yake maka hasada ko yake cutar da kai kai ka daure wa ranka kaga cewa baka dauke shi a matsayin mahasadin ba yi masa kyauta yi masa alheri domin duk lokacin da ya zama ya ƙara cutarwansa da sharrinsa da hasadansa gare ka kai kuma a lokacin da ka ƙara matsakaimi da ƙara giya cikin abin da ya shafi kyautata masa da tausaya masa da yi masa nasiha ne ya gyara kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato ko kaɗan kyakkyawan aiki ba zai daidai da abin da yake mummuna ba Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuda abinda aka yi maka mara kyau da abinda yake mafi kyau fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai wanda tsakaninku da da shi akwai gaba sai waye gari ya zama sirkinka ya zama masoyinka don haka wannan kyauta da ungwango din yana juya mahasadi ya zama yanzu ya daina hasadin ya zubar da makamansa amma ba wanda zai yin wannan sai wanda Allah ya fakar da shi Allah ka samu daga ciki اللهم قنا شر الحاسدين اللهم قنا شر كل ذي شر ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم اقسم بقهر كل من عادانا ومن بسوء قد واهمانا وكف أكف الظالمين عنا ولسواك رب لا تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وشامت مؤنف معاند عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن